الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته injiniya yau nawa ga wata sha ɗaya sha ɗaya ga watan sha'ban hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina 1444 wadda ta yi daidai da hudu ga watan uku shekara ta 2023 miladiya kamar yadda muka saba haduwa wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fatahu rabbil bariya bi adillatil iziyyati fi fiqh al malikiyya littafi ne sharhin ainihin wato babban malami a professor Muhammad Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala wanda wannan littafi sharhi ne na babban littafin nan na muqaddimatul iziyya ta Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 123 a cikin wannan littafi mai albarka mun shiga cikin babi na biyin ƙarshe babi na tara cikin wannan littafi wanda muka fara tattaunawa akan cinikayya ko siye da siyarwa bayan malam ya yi mana ta'arifin abin da ake nufi da albai'u lugatan to kuma ya yi mana bayanin abin da ake nufi da albai'u istilahan sannan ya gaya mana cewa kalmar albai'u kalma ce wadda take iya ɗaukan siye take iya ɗaukan kuma ma'anar siyarwa mun tattauna game da ainihin wato wannan in kuntuna a baya za mu tashi a daidai gabar da malayin ke cewa alhikimatu min mashru'iyyatihi ko wato hikimar shar'anta siye da siyarwa ma'ana a dunkule menene hikimar da ke cikin yin kasuwanci meye hikimar da take cikin yin kasuwanci ko ka siya ko a siyar maka albai'u shi ciniki ko siye da siyarwa mazharun min mazahiri ta'awun wata alama ce daga cikin alamomin da ke bayyanar da taimakekeniya baina banil bashar tsakanin 'yan adam ciniki kasuwanci siye da siyarwa wato wata alama ce cikin alamomin da ke nuna cewa akwai taimakekeniya tsakanin bani adam ka taimake ni ta bangare kaza ni ma na taimaka maka ta bangare kaza wahajatul insan ko wahajatul insani ta ta'allaku bima fi yadi sahibi zaka ga bukatar dan adam wani lokaci tana da alaka da abin da ke hannun dan uwansa bukatar mutum kan kasance ba za ta biya ba sai ya karɓi abin da ke hannun ɗan uwansa to kuma karɓar abin da ke hannun ɗan uwanka ko yin amfani da abin da ba mallakar ka ba baya halatta a musulunci lalle ga yunwa kana ji kuma ga abinci kana kallo abincin nan kuma akwai mai shi kuma kai ba za ka iya rayuwa ba sai ka ci abinci to yaya za a yi ka mallaki abincin nan ta hanyar da shari'a ta aminta ba tare da za a ce ka yi sata ko ka yi kwace ko ka yi zamba cikin aminci ko ka yi damfara ko ka yi kaza ba a'a yanzu halattacciyar hanya kake bukata lalle kam a matsayinka na dan adam kana bukata abinci kana buƙatar abin sha kana buƙatar sutura kana buƙatar wurin zama kuma duk baka da su amma ga wani can yana da su ga wani banda nasa gidan yana da wani gidan ko yana da wani floti ko kuma ga kaya ya diddika ko shaddodi ya jera nasa ne ko ga abinci kala-kala yana da shi nasa ne kana da bukatar abincin kana da bukatar suturar kana da bukatar wurin da zaka zauna kana bukatar ka sha magani to kuma gashi wa'annan abubuwan duk waninka ne yake mallaka ba kai ba an gane ko wa huwa allazi yabzuluhu ko yubziluhu bi ghairi iwadin wa huwa la yubziluhu ko la yabzuluhu kuma shi wannan mai mallakar abun ba zai iya baka shi ba bi gairi iwadin ba tare da wani abu madadin abin da ya baka ba an gane ko kai kana da bukatar abinci kuma shi yana mallakar abincin kuma gaskiyar al'amari ba zai iya daukan abincin nan ya baka ba ba tare da ka bashi wani abu madadin abincin hannunsa ba an fuskanta ko fa asbaha min daruriyatil haya wannan yasa siye da siyarwa da cinikayya ya zama yana daga cikin larurar rayuwa larura ne dole sai an yi siye da siyarwa a rayuwa domin baka da lafiya ka je asibiti an baka an rubuta ma magani sannan shi kuma wancan mai kemis shi kuma ga magungunan duk yana da su ya mallaka kudinsa kenan dukiyarsa ce harkar da yake yi kenan to yanzu kaga kai kuma sai ka je sai ka mika masa kuɗi shi kuma sai ya baka magani yanzu kaga wata hanya ce wadda ka mallaki maganin dan shi kake bukata ka kuma ba da wani abu a madadin maganin da ka karba kenan kana jin yunwa ga kuɗi a aljihunka kuɗi ba zai maka maganin yunwa ba ba za ka yi ta cin takardar naira ba haka koshi amma ga mai sai da abinci sai ka mika mata ɗari uku ko ɗari biyar in ka miƙa mata ita kuma sai ta zubo maka abinci yanzu kaga abin da kake so ka mallake shi amma abin nan a hannun wani ka yake gashi ka mallake shi ta hanyar da take shar'antacciya shine siye da siyarwa cinikayya kenan wannan kaga yana nuna maka irin bukatar da ainihin wato dan adam yake da ita ta ainihin wato siye da siyarwa ko ya siya ko a siyar masa da kaga kenan kasuwanci larura ne larura in aka ce larura dole ne kawai dole ne domin ina da wani abu da nake bukata ban da shi wani ne yake mallaka dole in mika masa wani abu in ina son ya ban wannan abu shine ciniki wa qad kana nasu fil jahiliya mutane a lokacin jahiliya sun kasance yabi'una wa yashtaruna suna siyarwa suna siye ma'ana suna siye da siyarwa tun lokacin jahiliya mutane sun saba siye da siyarwa lakinnahum sai dai su siye da siyarwar mutanen jahiliya kanu yukhliduna sahiha bil fasid suna gauraya mai kyau da mara kyau suna cakuda abin da yake mai kyau da mara kyau wajen siye da siyarwar su wa yata'amaluna bir riba sannan su mutanen jahiliya sun kasance suna yin ta'amuli da riba ma'ana suna mu'amala da riba mutum ya baka rancen kuɗi amma in zaka damar da shi da sharaɗin zaka yi makari suna yin haka wa yakuluna amwala ba'dihim bil batil sannan sukan ci dukiyar wato junansu bil batil wato ta hanyar rashin gaskiya an gane ko wa yakuluna amwala ba'dihim bil batil suna cin dukiyar dukiya a tsakaninsu wato dukiyar wasu daga cikinsu bil batil ta hanyar rashin gaskiya wannan duk mutanen jahiliya suna yin haka fawada al'islamu dawabita to musulunci shi sai ya sanya dokoki da ƙa'idoji shi ne dawabit sai musulunci ya sanya wasu ƙa'idoji sai musulunci ya sanya wasu dokoki na wannan siye da siyarwa tamna'ul gisha wal garara wal khadi'ata wal zulma cikin dokokin da musulunci ya shimfiɗa wajen yin ciniki ko siye da siyarwa sai musulunci ya hana algus walgarara musulunci ya hana garari wato kasada walhadi'ata musulunci ya hana yaudara wa zulma da zalunci wanda su duk mutanen jahiliya sun yarda da haka ana iya yin ai kasuwanci ai algus a ciki ana iya yin kasuwanci a yi algarar a ciki ana iya yin kasuwanci a yi zamba ko yaudara ko kuma zalunci wa abqal bai'a sai musulunci ya bar ya wanzar da ciniki siye da siyarwar kaga kenan tun kafin zuwan musulunci ana siye da siyarwa sai dai ga irin nau'in siye da siyarwar ana cuta juna an in baka gane ba sai a kware ka sai a baka abu mai kyau da mara kyau sai a zalunce ka sai a yi maka kaza sai a yi maka kaza to da musulunci ya zo wa'annan abubuwan na algus da alkhadi'a da algarar da azul sai musulunci ya share su sai ya bar shi ainihin gundarin ka siya ko a siyar maka ko ka siya ko ka siyar an gane ko qada'an li hajatil insan saboda biyan bukatar dan adam liyasila ila garadihi dan dan adam ya samu biyan bukatarsa duna dararin ba tare da ya cutar ko an cutar da shi ba aw harajin ba tare da wata takura ko kuntata ba ta haƙiƙan li maslahati dan tabbatar maslaharsa da haka a cikin shar'anta ciniki saye da sayarwa akwai maslaha akwai tabbatar da maslahar dan adam na fata an gane shi yasa ga wata hanya da ba za ka je Allah ya tuhume ka ba hanya ce wadda take ka siya an siyar ma ka ba da kuɗi an baka abin kuɗi babu yaudara ba algos babu ainihin wato zalunci shikenan ka je ka biya ka shi kuma wannan kudin yake da bukata ka koma cikin taisirul fiqh lissadlan wato shafi na 200 taisirul fiqh wato na malam sadlan shafi na 227 da al-mu'amalat fil fiqh al-maliki safha ta 33 zuwa ta 34 arkanu to shika-shikan ciniki ciniki yana da rukunai yana da shika-shikai a kalal musannif walahu thalathu arkani yace siye da siyarwa na da rukunai guda uku ko shika-shikai guda uku al-awwalu shishike na farko ma yadullu ala rida dole a samu a cikin cinikin a samu abin da ke nuni akan yarda min qaulin yardan nan ko dai ta magana ka qaulil ba'i kamar faɗin mai siyarwa bi'ituka na siyar maka wa ƙaulil mushtari da faɗin mai siye ishtaraitu na siya dole a samu wannan wannan daga cikin rukunin ciniki a samu ainihin wato ma ya dullu alar rida min ƙaulin an gane ko au fi'ilin ko kuma aiki kal mu'atat kamar ba ni'in baka shine al-mu'adat kawai ba ku yi magana ba kudin ka bayar kawai aka dauko aka baka ana irin wannan cinikin ko wannan ruwan ɗari ne da ka zo kawai shi mutum kaga ya tara a gabansa yana sayarwa sai ka mika mata ɗari baka ce komai ba sai ya dauko guda ɗaya ya baka wannan daidai yake da na siyar maka shi kuma kai kuma ka ce ka siya daidai yake da haka kaman ka je supermarket za ga ga abin nan ga kuma kudinsa a jiki kana ɗauko shi in ka ga dama in ba wata darurar ba ba lalle ba ne ka yi magana har ka shiga ka fito kana ɗaukowa kawai za ka je ka ajiye a gaban kanta shi kuma ka ajiye kuɗi shi kuma zai ɗauka ya tafa maka rasit ya miƙo ma ya sa a leda ka zo ka tafi yanzu wannan miƙa kuɗin da ka yi da sa maka a leda da rasit da ya yi ya baka wannan shine mai ma ya dullu ala rida ya yarda da abin da ya siyan ma ka yarda da abin da kai mai ka siya to dole ne a cikin kowane irin ciniki a samu wannan ar-rukun al-awwal lil bay' wato rukuni na farko na ciniki huwa siga shine sigar yanda ake yin cinikin wa hiya takunu bil qawl to ita sigar yanda ake kulla ciniki tana iya kasancewa bil qawli da magana wabil fi'ili tana iya kasancewa kuma da aiki fa yasihhu ta'aqudi ko ta'aqidi fa yasihhu at-ta'aqidi kullu ciniki yana inganta alal bai wato fa yasihhu ta'aqidi alal bai kullu ciniki yana inganta baina hadiraini tsakanin mutane halartatu da mai siyan da mai sayarwa duk gasu suna nan bil lafzi da lafazi shine kamar yadda malai ba misali bi'ituka ishtaraitu ko aw bil kitabati bainal hadirai ko kuma ta hanyar yin rubutu tsakanin mutanen da ga su ga me siye ga me siyarwa hadirai kenan halartattu aw ga'ibaini ko kuma za a iya yin ciniki ta hanyar rubutu tsakanin waɗanda ba sa tare da juna ba sa nan ga'ibaini me siyan ba a nan yake ba me siyarwar shi ma ba a tare suke da me siye ba me siyan ya rubuto takarda shi kuma me siyarwa ya rubuta amsa ya tura masa za a iya yin ciniki a haka in yanzu ne kaga akwai text message akwai waya akwai kaza akwai kaza za ku iya magana kawai ba magana ya ba kawai ta, ta, ta whatsapp kawai kuka yi cacin da shi ina son kaya iri kaza katan kaza ko buhu kaza ko dila kaza ko kaza ko kaza kaza shi kuma ya ce to kowanne farashi kaza kaza kaza kaza shi kenan sai ka ce to kana son guda kaza a ciki sai ka tura masa da kuɗi ta account sai ya turo man kaya a dora a mota ta kawo maka ila ba, ba wanda ya magana kawai rubutu aka yi ta yi aw bi isharatin mufhima ana iya yin ciniki ma ta hanyar ishara ku zama kamar wasu kurame ta hanyar ishara amma ishara mufhima wadda ake iya fahimta ishara ce wadda nuni ne wanda ana iya fahimtar siye kake so ka yi shi ma wannan isharar da ya siyar maka yake so ya ko siya kai shi ma ya yi ishara da ya siyan maka au bi mujarradi ta'ati ko ma babu ishara ba rubutu ba magana ka miƙa ya miƙo ma shi kenan kawai kaga ba ma wata magana da aka yi ba a yi magana ba ba a yi rubutu ba babu wata ishara almufihima kawai abin da aka yi kuɗi ka miƙa aka miƙo maka kaya idza kanat alqara'inu tadullu ala qasr albay in dai akwai alamomi da suke nuna ana nufin ciniki shikenan kawai wannan waya ce mai sai da waya ne sai ka je kawai ka miƙa masa kuɗi ya kirga ya kirga bai ce ciko ba bai ce ban siyar ba kawai sai ya sa aljihu ko ya zaro sif ɗinsa ya zuba kuɗi sai ya ɗauko waya sai ya baka to yanzu kaga akwai ƙara'in na farko ƙarina ta farko da yake nuna ciniki kuka kasuwa ka je ƙarina ta biyu kuma kantinsa ka je ƙarina ta uku kuma dama siyarwa yake an gane ko kaga duk wannan ƙara'in ne da haka sai ka zo ka bashi kuɗi sai ya baka abin kuɗi ba tare da kun yi magana ba wannan karina ta nuna cewa ciniki kuka yi abin da ya miko maka ka siya ka yarda da shi ka siya kudin da ka bashi shi kuma ya yarda ya siyan maka a haka shikenan an samu ciniki ya kudi wa kullu ma yu'rafu bihi taradi mala yace kai dukkan wani abu da za a iya gane yarjejeniya tsakanin mai siye da mai siyarwa fa yumkinu itmamul bai'u bihi to yin cikakken ciniki da wannan hanyar yana iya yiwuwa qala ta'ala Ubangiji ta'ala ya ce, Ya ayyuhal ladina amun, ya ku waɗanda suka yi imani, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku tsakankaninku bil batil ta hanyar rashin gaskiya. Karka ci dukiyar dan uwanka ta rashin rashin hanyar rashin gaskiya shine al batil al batil shine rashin gaskiya al gus rashin gaskiya ne ko al garar rashin gaskiya ne alkhadi'a yaudara rashin gaskiya ne a cikin ciniki az-zulmu wannan rashin gaskiya ne kitmanul aib boye aibun kaya wannan rashin gaskiya ne duka da haka in ka karbi dukiyar dan uwanka ka bashi abin da yake ba mai kyau ba ya dauka mai kyau ne kai kai ainin wato al-akalu bil batil akalta malahu bil batil ka ci dukiyarsa ta hanyar rashin gaskiya kaka dauka bai gane ba kawai ka wanki gara shikenan kawai ya tafi shikenan ba zai fahimta ba to Allah madaukakin sarki ya san abin da kai shine ainihin wato rashin gaskiya illa an takuna tijarata da haka babu wata hanya da zaka ci dukiyar dan uwanka bil batil ta rashin gaskiya illa an takuna tijaratan sai dai in ya kasance kasuwanci ne an taradin bisa yarjejeniya minkum a tsakaninku akwai yarjejeniya shine wana kaga illa an taradin shine rukunin farko na ainihin wato sigatul bai shine illa an taradin ko suratul nisa aya ta 29 fal uqudu yasihhu bi kulli ma yadullu ala maqsudiha wato fal uqudu tasihhu bi kulli ma yadullu ala maqsudiha wato shi kulla ciniki yana inganta da dukkan abin da ke nuni akan maqsudiha manufar cinikin min qaulin na magana aw fi'ilin ko aiki wa kullu ma addahu an-nasu bai'an kai duk abin da mutane suka ɗauke shi ciniki ne wa ijaratan ko suka ɗauke shi kwadago ne fa huwa bai'un to wannan abun har a wajen shari'a ciniki ne wa ijaratan wa ijaratun kuma ijara kwadago ne wa in ikhtalafas ilahun nasi ko da ko da an samu bambancin istilahin mutane fil alfazi a lafuzza wal af'ali da ayyuka in aqada al aqadu inda kulli qaumin ciniki yana kulluwa a wajen kowanne mutane bima yafhamunahu bainahum da irin abin da suke fahimta a tsakaninsu minas siyagi na sigogi wal af'al da ayyuka kila in ka zo nan mu yanda muke sigar yanda muke cinikin mu ko a magana ko a aiki in ka je wani yankin ko wata kasar su ba haka suke yi ba kuma abin nan da kaga suna yi su haka suka dauka haka ciniki yake a wajen su kayi in kai kaga an yi kaza an yi kaza ana nufin an yi ciniki kenan wannan ka je wata nahiyar kuma za ka ga sabanin haka walaysa lidhalika haddun mustamirrun shi yasa shi kulla ciniki ko sigar yanda ake kulla ciniki ba shi da wata iyaka da za a ci gaba da tafiya a kanta la fi shar'in wala lugatin la a cikin shari'a la a cikin lugha ta larabci babu wani abu da ke nuna cewa sigatul bai'i lalle sai kaza abinda mutane annasu ala shurudihim abinda mutane suka yarda a tsakankanin su cewa in an yi kaza to ciniki an kulla shi shikenan bal yatanawwa'u bi tanawwu' istilahin nas ita sigar kulla ciniki tana nau'antuwa da nau'antuwar istilahin mutane kama ta tanawwa'u lughatihim kamar yanda kaga yarurrukan mutane suna bambanta to sigar yanda kowanne mutane ke kulla ciniki kila yakan bambanta ci gaba aka yake cewa malam ya ci gaba da cewa bal ya tanawwa'u bi tanawwu istilahin nas kama ta tanawwa'u lughatihim kamar yadda yarurrukan mutane ke bambanta to kazalika ainihin wato sigar yadda suke kulla cinikin su ma zai iya zamantowa ya nau'anta ya bambanta a koma cikin sahihu fiqhu as-sunna na abi malik mujalladi na hudu shafi na 231 wa ma zakarahu ba'du ashabi malik wa ahmad amma abinda wasu daga cikin almajiran imam malik suke fada da imam ahmad min annahu na cewa la yan'aqidul bai'u ciniki baya kulluwa wa gairuhu da wani ciniki min al'uqud na ƙulla yarjejeniya kowace iri illa bi hadainil lafazain sai fa in an yi amfani da waɗannan lafuzan guda biyu al-ijabu amsawa wal qabul da karba akwai wasu daga cikin ashabu malik da ashab imam ahmad bin hanbal sun tafi akan cewa dukkan wata ƙulla yarjejeniya ko ta aure ko ta ciniki ko ma ta meye to ba za ta kullu ba sai an yi amfani da lafuzan nan guda biyu al-ijabu wal qabul ba hadha ba'idun min usul al-imamain wannan ko shakka babu wannan ra'ayi na nasu yayi nesa da usul wato ka'idojin da manyan malaman nan suke tafiya akai Imam Malik da wa Ahmad da Imam Ahmad rahimahumallah Allah ya musu rahama da ko da an samu wasu cikin almajiransu sun tafi akan cewa lallai lallai da ciniki da waninsa ba zai kullu ba sai an samu al'ijabu amsawa wal qabul da karba to wannan magana ta su duk da cewa suna mabiyan wayannan mazhabobi guda biyu to amma wannan yayi nesa da usul ka'idar Imam Malik yayi nesa da ka'idar Imam Ahmad bin Hanbal ka koma cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 15 shafi na goma to wannan shine rukuni na farko an gane ko asiga athani sai rukuni na biyu al'aqidu mai kullawa din waye mai kulla ciniki shine al'aqid wa huwa al-ba'i'u wal mushtari shine al-ba'i'u wato al-ba'i'u mai siyarwa wal mushtari da kuma mai siye an gane ko mai siyarwa da mai siye shi ake kira da al'aqidu da haka kenan aka ce al'aqidu ana nufin mai siyarwa al'aqidu ana nufin mai siye wa yushtaradu fi sihhati bai'i sharadi ne kafin ingancin wato al'aqidu kafin ingancin cinikin al'aqidu to lallai sai al'aƙidu an ya kuna mumayyizan sai ya zamto wato ya kai shekarun tamyizi ya zama ba yaro ba ne ya kai sinnu tamyiz falayen aƙidu bai ugairi ƙulla cinikin wanda bai kai mumayyizi ba to baya ƙulluwa cinikin waninsa baya ƙulluwa Allah ya sa an gane in kaga rukuni na biyu kenan al'aƙidu al'aƙiru al'alba'i'u da kuma wa almushtari wayannan to sharaɗi ne idan alba'i'u ya siyan maka da kaya to wannan kayan da ya siyan ma cinikin ba zai kullu ba sai in shi alba'i'un ya kai sinnu tamizi ya kai shekarun tamizi idan almushtari ya zo ya sai kaya a wajenka shi ma ya al'aƙiru ne ko da ya zo siya sai ya zamanto bai kai sunni tamyiz ba sai ya zo ya yi siyayya a wajenka to wannan cinikin bai zama kullallen ciniki ba saboda bai kai sunni tamyiz ba wala shira'uhu ko siyansa siyarwarsa ko siyansa lisigarin saboda yarinta au jununin ko saboda hauka au sukurin ko saboda maye au nahawi zalika ko makamancin haka wala yalzamul bai'u illa min mukallafin ciniki baya zama lazimi sai daga wanda yake mukallafi baligi mai hankali ar-rukunu thani malam zai mana bayanin wannan rukuni yace rukuni na biyu lil bai'i daga cikin shika-shikan ciniki huwa wujudu al-aqidaini shine a samu masu masu al-aqidaini masu kullu cinikin al-bai'u shine mai siyarwa wal mushtari da kuma mai siye wa yushtaradu an gane ko wa yushtaradu li ahaliyatil bai'aini at-tamyizu wa yushtaradu li ahaliyatil bai'aini at-tamyizu sharadi ne wato a samu li ahaliyatil bai'aini kafin mai siye da mai siyarwa su cancanci siyan ko siyarwar to lalle sai sun zamanto ainihin wato sun kai shekarun tamyizi an gane wannan wa yushtaradu sharaɗi ne a tamyizu a samu tamyizi li ahaliyatil ba'i aini wajen cancanta da dacewar alba'i aini mai siye da mai siyarwa din nan wal mumayyizu to wai wane ne mumayyiz din nan da ake cewa lalle alba'i sai ya zama mumayyiz lalle almushtari sai ya zama mumayyiz sai ya ce huwa in baka san almumayyiz ba shine man yafhamul khitaba wanda yake fahimtar zance yake fahimtar magana wa ya ruddul jawaba ya kuma mayar da amsa duna tahdidin lisinnin muayyanin ba tare da iyakance tamyizi ba da wasu shekaru ayyanannu ba ce aka yi lalle sai yaro sai mutum ya kai shekara kaza ya kai sunnu tamyiz ba wani zai iya zamantowa shekara sa 30 ko amma ba mumayyizi bane an gane ko shi sa shi tamyizin nan ba wasu shekaru bane ayyanannu a ya zamto kai da za ka siya da shi da zai siyan maka kowannen ku ya zamto kai kana fahimtar me yake fada shi yana fahimtar me kake fada in ya fada maka za ka iya jawabi ka dawo da amsa an gane ko ko kuma kai in ka fada masa zai iya mayan maka da amsa to wannan an samu tamyizi fala ya sahu shira'u sabi a karkashin haka cinikin karamin yaro baya inganta ghairil mumayyiz wanda bai kai shekarun tamyizi ba wala bai'uhu haka ma siyansa siyarwarsa ba ta inganta da hakan ka gan doro wa yaro dan karami talla an gane ko aka ce masa goma goma da ya zo misali sai ce biyar biyar to yanzu kai da ka siya sai in wato in kai siya a wajen irin wannan to sai in ya koma gida da farantin ba dawo da shi ba an haɗo shi da mai wayo to shine yake nuna cewa cinikin ka an zartar da shi waliyansa sun zartar da cinikin amma haka an haɗo shi da mai wayo ana dawowa salamu alaikum wa alaikum salam wannan yaron an ce yayi shirme to dama an gaya maka bai kai sunnu tamyiz ba da haka in ka siya ko kuma mai kanti sai aka sai karamin yaro ya zo aka ce ya siyo gishiri kawai da ya zo sai ce ba shi alawa to asalin ma dama cinikin bai ba yanzu ka gan ya shanye alawa aka da da shi sai ka ba su gishirinsu an gane ko shi yasa in aka turo shi sai ka samu wani mai wayo wai me aka ce yaron nan me aka ce a bashi ne an gane ko saboda ba su kai sunnu tamyiz ba da haka waya fahimtar me kake cewa kai ma wani abu me kace sai faɗi abubuwa wajen sai faɗi wajen ya maimaita ma wajen sau uku kana cewa kaza yana yana ba shi ba baka ma gane me yake faɗa ba to kaga wannan ana so a samu shi tamyizin ya zama to shine mumayyiz shine wanda yana fahimtar zancen da ake yi yana iya dawo da jawabi to kaga in haka ne ko kaga karamin yaron da bai kai mumayyizi ba ciniki wato siyansa baya inganta wala bai'uhu haka ma siyarwarsa ba ta inganta لأن الله عز وجل اشترط اشترطه لتمليكه ما له شرطين معنى لأن الله عز وجل سبيد الله مدوكين سركي اشترطه يا شرطا تامسا لتمليكه ما له كافن أملك مسا دوكيسا شرطين Allah ta'ala sai da ya ce sai ya cika sharuɗa guda biyu idan ma maraya ne an mutu an bar shi an ban masa dukiya ce aka kar a bashi dukiyarsa sai ya cika sharuɗa guda biyu sannan za a mallaka mai dukiyarsa bulugun nika war rushidi ya zamto ya isa a masa ya isa shekarun aure war rushidi sannan kuma yana da hankali an fahimci cewa yana da shirye wato shiryayye ne yana da hankali qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wabtalul yatama ku jarraba marayu ku yi musu jarrabawa hatta idza balagun nikaha har sai sun kai shekarun aure fa in anastum minhum rushdan idan kuka ga alamar hankali a tattare da su fadfa'u ilaihim amwalahum sai ku ba su dukiyoyinsu kaga kenan maraya shi ma ba a ce a danka mar dukiyarsa ba sai ya kai shekarun balaga kaga kenan sinu tamiz sai ya kai ainihin wato shekarun ainihin wato kaiwa wato isa a yi masa aure sannan sharaɗi na biyu ya zamto ko da ya kai shekarun a yi masa aure ɗin to kuma ya zamto yana da arrushud wato nutsuwa yana da hankali wali anna naqalal mulkiyatu yatawaqqafu ala rida wali anna naqalal mulkiya saboda ciruwar mulki mallakar abu daga hannun wani ya dawo hannunka ya tawakkafu ala rida yana tsaye ne akan yarjejeniya li qaulihi ta'ala saboda fadin Allah ta'ala illa an takuna tijaratan ba yanda za a yi dukiyar wani ta dawo hannunka sai in ta hanyar kasuwanci ne an taradin minkum wadda a bisa yarjejeniya a tsakaninku wa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu malum ri'in illa biɗi bi nafsin minhu dukiyar mutum ba ta halatta sai da san ransa sai da daɗin rai daga gare shi ma'ana sai in yana so da sansa da san ransa ya baka to kaga wannan shine wa ghairul mumayyiz la yumkinu an yasdura minhu ridan wanda bai kai sunnu tamyiz ba to ba zai iya yiwuwa ba a ce akwai yarda daga gare shi yu'taddu bihi yardar da za a yi la'akari da ita ko a yi lissafi da ita fala ya sihu bai'uhu wala shira'uhu da aka shi yasa wato siyarwarsa ko siyansa baya inganta lakin idza kana lahu waliyun sai dai idan yana da majibincin al'amari yana da waliyi wa azina lahu bit tasarrufi sai waliyin nasa ya masa izinin yin tasarrufi ya siyar ko ya siyo fal mu'tabaru huna to abinda za a yi lura da shi anan huwal idhnu sadir shine wannan izinin da ya taho anil waliyyi daga majibincin al'amarinsa la mujarrada tasarrufil mukallaf a'a ba wai kawai za a kalli tasarrufi irin na mukallafi bane duk da ya kai shekarun mukallafi amma dai an fahimci ba shi da abin nan to in waliyin sa ya bada izinin cewa ya je ya tasarrufin to wannan izinin za a yi la'akari da shi ba tasarrufin a matsayinsa na mukallafi bane wa qad amara Allahu al-waliyya Allah ta'ala ya umarci waliyi majibincin al'amari bi an yi milla anhu ya yi shifta a madadin wannan ainihin wanda yake wawa ko wanda ba shi da cikakken hankali sai shi waliyin nasa ya dinga yin shifta yin rubutu a madadinsa waje ala tasarrufatihi ilai sai ya sanya wato tasarrufinsa ilaihi zuwa gare shi ya ba shi damar ya dinga yin tasarrufi an gane ko sai ya zama to shi zai dinga yin shifta a madadinsa in an zo harkar rubutu ba zai iya rubutu ba shi sai ya shifta ko kuma an zo ya sayar din za a rubuta rasit sai ya shifta na sayarwa na kaza da kaza sai ya dinga rubuta a shi kuma ba zai iya rubutu ba to shi sai ya dinga shifta waliyin a madadinsa qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya ce fa in kana alladhi alaihi alhaqqu safihan idan wanda yake da haƙƙi din ya kasance wawa ne au da'ifan ko mai rauni ne aula ya staɗi wa an yi milla ko shi ba zai iya yin shifta ba la ya staɗi wa an yi milla huwa shi ba zai iya yin shifta ba falyumlil waliyuhu bil adil to waliyin sai ya yi shifta a madadinsa bil adili kuma shifta ta adalci an gane ko sai ya dinga yin rubutun a madadinsa tunda shi ba zai iya ba tunda ba zai iya rubutu ba to shi sai dinga yin shifta a madadinsa suratul bakara aya ta 282 ka koma cikin as-sailul jarrar a mujalladi na uku shafi na takwas wa amma wannan game da yaro kenan kowawa yaro wanda yake bai kai sinu tamiz ba wa amma majnun amma mahaukaci fa fala yasihu bai'uhu shi ma cinikin sa baya inganta wa kadhalika sakaranu haka ma wanda yake cikin maye idza kana tafihan idan ya dinke dip shine tafihan yayi tatil gama shine tafihan shine overfull ko no ya ya yayi dip to shine ma'ana wa kadhalika sakaranu haka ma ainihin wato wanda yake cikin maye idza kana tafihan ay mumtali ya sha yayi tatil fala ya'rifu al-ardha min as-sama' baya iya tantance sama da ƙasa kaga an yi ɗin kenan ko eh shi kansa kawai gani yake ƙasar kamar tana ta wani cycle tana wani yawo saboda haka baya iya gane tsakanin sama da ƙasa wasakaranu idza kana mukhtalidan amma idan wato wanda ke cikin maye ya kasance ya samu ikhtiladi ya samu dan rudewa da rikirkicewa kwakwalwa indahu nau'u tamyizin amma dai yana da wani dan nau'i na tamyizi bai bai bai zama dib din ba kaman wancan na farkon yana dan tantance wasu abubuwan to yan aqidu bai'uhu cinikinsa zai iya kulluwa tunda za ku iya magana goma sai ta sha ɗayan sai ka ɗan ji ya ɗan yi shirme haka an gane ko to kaga dai a cikin mayan yake amma dai yana hankaltar abubuwa da dama cikin abin da kuke to zai a iya yin ciniki da shi kuma cinikin ya kullo amma wala hurruju anhu ba da sahawihi bayan ya watsake kuma zai iya dawowa ya ce ya fasa dama kai kai ma an kai ciniki da shi to ka raba daya biyu in ya watsake kaga ya zo ya ci gaba da harkokinsa bai dawo ya ce cinikin nan bai yarda da shi ba to ciniki yayi in kuma ya dawo ya ce a sake to dama kai ma kayi ciniki da shi lokacin da bai baya iya mayyaze komai da komai ka koma cikin mawahibul jalil mujalladi na uku shafi na 242 wasafihu sai kuma wawa wa huwa alladhi ikhtalla aqluhu shine wanda hankalinsa ya dan tabu haka ba ba bai zama mahaukaci tuburan ba amma dai hankalinsa ya dan tabu haka an gane ko wani garma garma haka bihaisu ya tasarrafu hinan tasarrufin ukala ta yadda wani lokaci za a gan shi yana yin mu'amala irin ta masu hankali wani lokaci zai ga ya yi tasarrufinsa ya je ya siyo abu kuma in ka zo ya gaya ma yadda ya siyo sai ka je lalle ciniki ne wanda yake na masu hankali wani lokaci zai siyar da abu kuma in aka je yadda ya siya za a ga haka ake sai da shi dama ciniki siyarwa ya yi irin ta masu hankali wahinan akar a wani lokacin kuma ya tasarrafu tasarrufin majjanin wani lokaci kuma sai ka ganshi yayi tasarrufi irin na mahaukata to ya za a yi in aka yi ciniki da irin wannan wanda ainihin wato wani lokaci hankalin ya zo wani lokaci kuma hankalin ya gushe ya utabaru haluhu to lokacin da za a yi ciniki da shi akan yi la'akari da halin da yake ciki fa in ghalaba alaihi halatul aqili idan halin mai hankali shi ya furin jaye a wannan lokacin tare da shi to fa bai'uhu sahihun cinikin sa yayi liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi aisha a hadisin da na aisha rufi alqalamu an thalathatin an dauke wa mutum uku alqalami ba a rubutu a kansu wa anil majnun cikin su sai annabi ya ce da mahaukaci hatta ya aqila har sai yayi hankali to shi wannan kaga mahaukaci ne sai amma hankalin yakan dawo masa sai ka lura hankalin ya dawo to za ku iya mu'amala irin ta masu hankali da shi au ya fi au yufika ko kuma ya warke wannan hadisin imam ahmad ya fitar da shi mujalladin sa na shida cikin musnad hadisi na 100 zuwa 101 da kuma hadisi na 144 imam abu dawud hadithi na 4398 imam nasa'i mujalladin sa na shida shafi na 156 ibnu majah hadithi na 2041 ibnu hibban hadithi na 142 abu abdullahi al-hakim an-naisaburi mujalladi na biyu shafi na 50 ko shafi na 59 bi sanadin sahihin alal musannif al-thalith sai tubali na uku cikin tubalan ciniki mun ji siga mun ji kuma al-aqid to sai kuma al-thalith na uku al-ma'qudu alaihi abinda ake kulla cinikin a kansa wa huwa thaman shine kudin wal musmanu da abin kudin kudin da za a siya da kuma abin da za a siya din wannan shine rukuni na uku to shi kuma wannan kudi da abin kudi wa yushradu fihi ma khamsatu shurudin an sharɗanta musu wasu sharuɗa guda biyar dole kuɗi da abin kuɗin su cika waɗannan sharuɗan guda biyar na farko a tsaharatu tsarki kuɗin ya zama to tsarkakakke ne abinda abin kuɗin ya zama tsarkakakke ne wala ya juzu bai'u najisin shi yasa cinikin najasa baya halatta kal azirati kamar kashi bayan gida kawai a yi cinikin sa wannan baya halatta wala mutanajisin ko abu mai najasa la yumkinu tadhiruhu kuma ba zai iya yiwa a tsarkake shi ba kazzaiti kamar mai man gyada ne sai najasa ta shiga ciki kuma mai yawa in ka kara ba kana jin warin najasa a cikinsa ya za ka yi karaba man gyada da wannan najasa ba zai iya yiwuwa ba to irin wannan baya halatta sayar da su la ya juzu bai'un najisi malam a cikin sharhin sai yake cewa baya halatta bai'un najis siyar da najasa kalmaitati kamar mushe wal khamri da giya wala shay'il mutanajjis ko abin da ba najasa bane amma ya najasu najasa ta, ta shiga cikin sa alladhi la yaqbalu at-tadhira wanda ba zai iya karɓar tsarkakewa ba najasa ta shiga cikin sa kuma ba za a iya raba shi da najasa ba kazaitil mukhtalif kaman man da ya cakudu bin najasata da najasa fa in kana shay'ul mutanajjis ya ƙabalu ta tsihira amma idan wannan abin da najasa ta shiga cikinsa zai iya karɓar tsarki ma'ana zai iya tsarkaka ka saubi kamar tufafi almuladdaki bin najasati wanda aka shafe shi da najasa jaza bai uhu wannan shi sai da shi ya halatta domin da an ji an sa shi a cikin omo aka wanke najasa za ta fita kawai sai dai bi sharɗin da sharaɗin an yi bayyinal ba'i'u zalika shi mai siyarwar ya yi bayanin haka cewa to wannan tufafin akwai najasa a ciki da haka ba zai yiwu a sa shi ba sai an wanke wala yaktumuhu anil mushtari ba zai boye wannan najasar ko wannan aibun ba daga mai siye sai gaya masa wa dalilu hadhihi mas'ala dalilin wannan mas'ala da ake tattaunawa akan ta hadithu Jabir shine hadithin Jabir radiyallahu an annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul jabir ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa huwa bi makkata lokacin yana makka amal fatihi shekarar da aka shekarar da aka yi fatu makka inna allaha wa rasulahu harrama bai al-khamr wal maitatu wal khinzir wal asnam Allah da manzansa ya haramta cinikin mushe cinikin giya wal maitati da mushe wal khinzir da alade wal asnama da gumaka faqila ya rasulullahi sai aka ce ya maikin Allah a ra'aita shuhumal maita me kake gani game da kitsan mushe an ji shi mushen haramun ne ba za a sai da shi ba to amma a iya fede dabba a cire wajen kitsan fa innahu yudla biha sufun saboda kitsan mushen nan ana yin shafa wato ana shafa wa jiragen ruwa shi yudla biha sufun ana yin fentin jirgin ruwa da shi a shafe su a jirgin ruwa saboda kada katakon wato ya zamto ruwa ya ci shi haka sosai a dinga shafa dan jirgin ya zamanto yayi karko wa yudhanu bihal julud ana shafe fatu da shi kirgi in ana so yayi laushi dan kada yayi saukin sarrafawa sai a shafe shi da wannan kitsa wa yastasbihu bihan nas mutane suna yin acibalbal da shi ma'ana mutane suna yin fitila da shi suna suna mai da shi kaman ainihin wato acibalbal faqala sai manzo Allah ya ce la huwa haramun yace a'a haramun ne ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace qatalallahu al-yahuda Allah ya tsine wa yahudawa inna Allah lamma harrama shuhumaha domin Allah madaukakin sarki lokacin da ya haramta musu ainihin wato kitsan mushi jamaluhu sai suka narka shi thumma ba'uhu sai suka siyar fa akalu thamanahu sai suka ci kuɗin in an ce an haramta su ce ai ba ci suka yi ba kaga an ki cin biri an ci dila kenan abinda suka yi kenan ina fata an gane wato kwaskwarima wa haram al'adar yahudawa ce abu haramun ne amma mutane su dinga kwaskwarima suna kokarin su halatta shi wannan al'adar yahudawa ce wannan hadithin imam al-bukhari ya fitar da shi hadithi na 2236 imam muslim hadithi na 1581 wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil khamr manzo Allah ya faɗa game da giya inna Allah innal ladhi harrama shurbaha harrama bai'aha wanda ya haramta shanta to kuma ya haramta siyar da ita wannan hadisi yana cikin muwatta mujalladi na biyu shafi na 846 wa qad jawwaza ba'd ahli al-ilm min al-mu'asirin bai'a واستعمال ما تدعو الحاجة إلى استعماله من النجاسات ko da yake malamai na zamani sun halatta wasu daga cikin malamai na zamani sun halatta siyar da da kuma yin amfanin da bukata ta ja wato bukata ta yi kira zuwa ga yin amfani da wannan abin cikin abin da yake na najasa wasu daga cikin malamai sun halatta a iya yin amfani da najasa in akwai bukatar haka kazzabuli kamar bola ana narka bola a sarrafa ta a yi wasu abubuwa na amfani da ita ko to yanzu mutum yana da wannan tarin bola ya ce a shi sayarwa zai to malamai almu'asirin suka ce in akwai bukatar abin da ake so a yi da bola din kuma ya zamanto wani ne ya tara bola tasa ce ce sai an siyar sai an siya to suka ce yana halatta a siya wal'adira haka ana yana halatta siyan kashi ko bayan gari litasmidin nabat don mai da shi taki wa annabat tsirrai ana yi dawa ko sai mutum a kwashe maturoso sai wani shi kuma ce a kai masa gonarsa sai biya kudi sai a kai ko Allah kiyaye abubuwa da yawa ai ana ana abin nan ko eh wai bahaushe ya ce kazantar da ba gani ba tsafta ce wani abin da kake ta ci kana lumshe ido a yanka ji asalinsa sai ka ga akwai matsala da haka suka ce yana halatta wa'annan abubuwan da ana iya sarrafa su a yi taki da su kamar turoso kamar ainihin bola wa juludil maitati da kuma fatar mushe fatun mushe wa izamiha da kasusuwan mushe duk ana iya sarrafa su kila ayi alli kaga ana yin alli da kashi ko ana iya yin chalk za a zo a yi rubutu da sauransu fisina'at wajen masana'antu san an tashi wato a sarrafa shi a mai da shi wani abu daban wa kadhalikal imtishab haka ma yin targeshe yana halatta a yi targeshe da ainihin wato kashin mushe an gane ko yau kum kum an gane ko to ai kum ai turanci ne ko haka mata mu samu hausa ai ko kum kum na taja kai eh mataji ko ko eh mataji ko kum shine alimtishat to babu laifi a iya yin wannan wato mataji, mataji din tunda shi kuka fi sani matajin kai a iya yin sa da da kashi na mushe waliddihal ko kuma kwalbar mai gurin da za a dinga aje man shafawa ko abin nan a sarrafa wani kashi na mushe ko kuma shi kansa sinadarin man ya zamanto akwai kashin mushe a ciki suka ce babu laifi bi qurunil maitati wa idamiha suka ce wannan ayi targeshe din ko kum din ko kuma aliddihan wato yin mai bi qurunil maitati da kahon mushe wa idamiha da kasusuwan mushe wa nabil fili da haƙorin giwa wa rishin ni'am da jawaska na anni'am jimuna wasinni da kuma haƙori wannan su- wala aj aj shi ma haƙorin giwa ne haƙori kawai ko kuma aj haƙori asin haƙori amma aj yawanci an fi amfani da shi a haƙorin giwa wa zalika to duk wa'annan malamai wasu daga cikin malamai mu'asirin na zamani suka ce saboda an fahimci wa'annan abubuwan ana sarrafa su yin wasu abubuwa masu amfani ga mutane suka ce yana halatta a yi cinikin irin waɗannan abubuwan duk da cewa asalin su haramun ne a ce an yi cinikin mushe ko fatan mushe ko kaza ko kaza amma suka ce in akwai bukatar da mutane suke yi kuma ana kai shi wata masana'anta a san'anta shi a sarrafa shi a mai da shi wani abu suka ce babu laifi ana iya yi daf'al lil haraj saboda tun kuɗewa mutane kuntata da takura wa raf'an lil mashaqqa da kuma ɗaukewa mutane tsanani da wahala kuma wannan dama yana cikin maqasidu shari'a wa yadullu ala zalika ma jaa fi sahih suka ce hadisin da yazo cikin bukhari yana nuni akan haka annan nabiy sallallahu alaihi wasallam marra ala shatin wata rana ai manzo Allah ya wuce wata akuya limaimuna akuyar ta matarsa ce maimuna maita ta mutu an gane sai suke janta za a je a jefar da ita a bola faƙala sai annabi ya ganta sai ya ce a halla akhastum ihabaha to me zai hana ku cire fatar ta fadabaktumuhu ku je ku je mai fatar fantafa'atun bihi ku yi amfani da ita me zai hana ku yi haka ai za ku iya zuwa ku cire fatar ku je mai ta ku yi amfani da ita faqalu ya rasulullah sai suka ce ya ma'aikin Allah inna hamaita ai akuyan mutuwa ce bayan ka ta kai faƙala innama hurrima akaluha manzala ya ce ai cin naman aka haramta to kun ji fikihun malamai mu'asirin shi yasa suka ce wayannan abubuwan duk da cewa an haramta su a iya abu na amma akwai bukata da za a iya sarrafa su a mai da su wani abu daban dan amfanin mutane a iya yi a wato amfanin da su wannan hadisi wanda hadisi ne wanda yake Imam Muslim ya fitar da shi hadisi na 363 ورقص بعض الفقهاء في الانتفاع بالزيت المتنجس wasu daga cikin malamai ma sun sassauta cewa a iya yin amfani da mai narkakke kamar man gyada wanda najasa ta shiga cikinsa amma a ina fi sina'ati sabun a iya yin sana'ar sa a iya san'anta shi a yi sabulu da shi wa ja'aluhu waqudan lil misbah ko kuma a sanya shi ya zamanto makamashi na fitila kwai ko fitila amma fa fi gairil masajid ba a masallatai ba irin wannan man da aka san'anta shi da da man da najasa ta shiga cikinsa to a iya san'anta shi a zuba shi a cikin fitila irin fitilan mai din nan da ake yi wanda duk yanzu ta bata ba duk yan China sun kawo fitilu yanzu wa'ancan duk babu su ko fitilan mai zaka ji da akwai fitilan mai to wannan fitilan man za a iya zuba irin wannan man wanda an samu najasa ta shiga ta bata shi ba dama a siyar da shi to amma a iya siyar da shi wajen yin amfani ko a iya amfani da shi kai wajen zuba a cikin wannan amma kai ya zama a masallaci kar ya zama fitulin na masallaci ne wajawwazu bai'ahu kuma sun halatta ma siyar da shi wa shira'ahu kuma sun halatta siyan sa ma bi sharɗi an yubayyana al-bai'u kawai sharadi dai shi mai siyarwar yayi bayanin zalika cewa wannan man mai ne wanda yake gaskiya najasa ta shiga cikin sa sai dai in zaka siya kai amfani da shi wajen yin sabulu ko wasu sana'o'i bai halatta maka siya wa mutane su yi girki da shi don za su ji wari kuma masu za su iya kamuwa da ƙwayoyin cuta amma ka iya yin sabulu ko abin nan ko kuma masu kamfanin sabulu suka zo ya yi gwanjan wannan ya siyan musu shi waƙatal bai imana sai ya yi bayani ga wanda zai siya lokacin da zai siyar masa waƙalu suka ce idza ja'ala minhu sabun sai dai fa in aka sanya shi a cikin sabulu waga salabihi kuma mutum ya yi wanka da shi ko ya wanke tufafinsa da shi yan bagi an yi tsahira min hutsauwa bilma to ya kamata ya tsarkake wannan tufafin da ruwa saboda wannan sabulin da aka yi amfani da shi wajen wankin ga irinsa kaga sai dai amfani da shi wajen sabulin dan a samu kumfa a fitar da dattin amma kuma wajen ɗaurayar sai mutum ya amfani da ruwa mai kyau sai ya ɗauraye saboda wannan sabulin si- daga cikin sinadarin da aka san'anta sabulin da shi akwai azzaitul mutanajjis an gane li'annahu najisun saboda najasa ne tun da najasa ne kaga sai ka yi bayani wajen siyarwa in kuma an zo an yi amfani da shi to sai kuma an wanke tufafin da aka yi amfani da shi wajen a dan a tsaftace shi ka koma cikin al-mu'amalat fil fiqh maliki ahkam wa adilla na babban malami al-sheikh as-sadiq ibn abdurrahman al-giryani ɗaba'a ta farko daru ibn hazmin beirut ga ga safha din nan duk malam ya kawo mana insha Allah sai mu tsaya a wannan gaba ko sai mu tashi walin tifa'u bihin tifa'an shar'iyya abinda mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin